أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قول زنشي معروف وليك يا كمات كلام حسن مغنى ميكيو waraddun alasa'ili da mai da mai roƙo ko mai bara in ya zo ya ce allazi wahidun ko ya ce ka bani saboda Allah idan ba za ka ba shi ba to kar ka faɗa masa mummunan magana to kalamun hasanun da mayarmu mai tambaya jamilin yana da kyau wa makfiratun lahu da neman gafara gare shi bil hajati a cikin bukata khairun min sadakatin yatba'uha adha yin haka ya fi sadakan da zaka bashi ka biyar da gori a bayansa bil manni wa ta'ayyirin lahu bis su'ali da aibata shi da roko ma'ana yana daga cikin abubuwa na kyawawa in ba za ka ba mutum ba ka faɗa mashi mai kyau kamar laraba sukan ce buri ka fika ko kuma allah ya gafarta maka ko da wasu ka ce allah ya cishe mu ko kai allah ya azurta ka duk waɗannan maganganu ne masu kyau wanda faɗin haka ga mai roƙo ya fi ka ba shi sadakan ka biyar da gori bayan nan wallahu ganiyun an sadakatil ibadi allah mawajaci ne ga barin sadakan bayi halimun mai haƙuri bi ta akhirul ƙuƙubati da jinkirta yin hukuba alal mani bisa wanda ya bari ya gori ya gori wani mozi da cutarwa da mai cutarwa wato Allah ya ga dama sai ya kama sa hukuba ko da ya kwace kuɗin ya hana shi je ta gori din Allah ya ce to mai haƙuri ne kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda ka ba da gaskiya da Allah la tubdilu sadaqatikum kar ku bata sadakan da kuka yi ma'anan batawa ai ku juri haladanta bil manni da gori wal aza da cuta in ka ba mutum kai masa gori ko ka cuce shi ko ka ce almajirin banza to irin waɗannan ya bata aikin gaba ɗaya ibdalan batawa kallazi aika ibdali na fakatin lazi yunfiqu malahu kaman bata ciyarwan mutumin da yake ciyar da dukiyansa ba don kome mari'a annasi din ya guda wa mutane ai mura'iyan yana meriya lahum gare su wannan in ka same shi a gefe ka ce wani ka taimake ni ba zai baka ba amma in ka zo cikin mutane ka zuga shi zai baka bai da lada saboda ya zama riya ne wala yuminu bai da ba da gaske bai ba da gaskiya billahi da Allah wal yawmil akhir da na ran karshe mai yin haka nan huwal munafiqun musamiki ne fa masaluhu kwatancin sa sifansa kama sali sahwanin kaman dutse ne hajarun almasa dutse mai santsi alaihi turabun ashe kura yana kansa ga dutse mai santsi ga kura to idan aka yi hadari fa iska ya hore ruwa ya zuba akwai sauran ƙuran nan to Allah ya ce haka nan sadaka mai gori da mai riya kama su alaihi turabun wanda ƙura na kansa fa saba huwa bilun ma makon ruwa ya zuba a kansa matsarin sharirin fatara ka ya bashi salban mai tauri salban amlasa mai santsi lashe alaihi ba mu komi a kansa la ya kadiruna ba su samun iko ala shay'in bisa komi mimma kasabu istinabin da ya ce laƙasirin nan da bayani zai ya fara ba da bayanin misalin munafiki almunfikin mai ciyarwa da ya nasu don ya gwada mutane wajen lamir da ya ce laye kajiru na bai ce laye kajiru ba bi itibari da ma'anan allazi wato ba su da iko alashe bisa komi a lahira yan sun je suna cewa sun yi saraka babu saboda sun biyar da shi da gori da cutarwa mimma ka samu amilo da su aikata ai la ya ji duna lahu sawaban ba su samun lada ga wannan aiki na ciyarwa fil akhirati a cikin lahira kamar yadda ka san la yujadu ala safwan shay'un ba za a samu wani abu akan dutsen nan mai tauri wanda yake ga santsi ruwa ya zuba masa ga iska kuran ya tafi kuma ruwa ya wanke allazi kana alaihi wanda yake kansa kuran da yake kansa ba don komi ba li izhabil madari lahu dan ruwan sama ya tafiyar da shi wallahu la yahdi al-qawmal kafirina Allah baya shirye da mutane kafirai wa masalul ladina yunfiquna amwalahum to an gaya maka irin ciyarwan mai riya kenan da ciyarwan mai gori abinda zai zama a ƙarshe sai Allah ya kawo misalin wanda suka bayar saboda Allah kuma wa masalul nabaqatil ladina yunfiquna amwalahum misalin wanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtiga mallatin lahi don neman yardan Allah wa tasmita min anfusihim da tabbatarwa daga kanin su aita hakikan li sawabi sun tabbatar da akwai lada wanda Allah ya alkawari alayya kansa li ilabil munafiqina sabanin munafiqai alladina la yarjunahu wanda ba su kaunan haka li inkarihim saboda dama suna musu da ko gare shi min ibtida'iyatun kama jannatin kwatancinsa kaman gona ne birbatun a tudu madaidaicin wuri wato tudu nan ba kwari ba gangare ruwa wuri ne a shimfide shi ne ce birbuwatin milan marra'in rubuwatin ko wabatiya ko rabuwatin sai ce makanin murtafin wuri ne tudu mustawin madaidaici da inda ruwa ya sauka wurin to zai amfana a sabahu wabilin wanda mamako ya same shi fa'atat ukulaha ta ba da abincinta ‘ya'yan itacenta wa ba'atat a abad ukulaha milan milkafi wasu kuniya ukulaha ko ukulaha samar ya ‘ya'yan itacenta lifai ninkin ba ninkin misalai mais mai gaiwa kwatanci biyu na abin da waninta yake ‘ya'ya wannan shi gona kenan wanda yake mai taushi shimfiɗaɗɗe irin sadaka mai ciyarwa fausawar Allah kenan fa'in lam yusufuwa wabilun idan mamako bai sauka ya same ta faɗallin koda yayyafi ne zai amfane ta maɗarin habibin yusufuwa wai kafiya ya ishe ta litifaya saboda zamanunta a tudu ma'anan magana dai sadaka wanda aka bayar saboda allah don neman yardan allah tusmiru tana ya'ya wata zuko tana karuwa kaso da maɗin ruwan ya yi ƙaranci ya yi yawa amƙalla ko ya yi ƙaranci fakazalika haka nan na buƙatumin zikira ciyarwan waɗanda aka ambata ta su tana tsarkakuwa da karuwa in lallaye wajen Allah kasurata yawa ne au kamilat ko ta da karancin da yawan duk ne a wajen Allah wallahi ma ta'maluna basirun Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne fa ijazikum kuma ya muku sakamako bihi da shi ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun Allah ya kawo kwatanci guda biyu da mai bayarwa don Allah da mara bayarwa don Allah sai kawo kuma tambaya shin yanzu ɗayanku zai so an ta kone lahu jannatun a ce yana da gona gona busanin min nahilin na inabi wa anabin da anabobi ta jiri min ta tel anharu ruwan korama na gudana karkashinta majazi kenan alqur'ani ai ba korama ke gudana ba ruwan korama sai aka ce ta jirimin ta ta al'anharu ƙoraman ne ke gudana da gare shi fi ha samarun a cikin gonan nan akwai 'ya'yan itace min kullum samarati daga dukkan 'ya'yan itace wa kada a sabuwar kibaru mutumin nan kuma tsufa ya kama shi bala ufa ya yi rauni min alkibari saboda girman shekaru an da kasabi bai iya kasabin kamar ba abin da ya gaura da shi a duniya sai gonan nan ga 'ya'yan itace ya ci ya sayar ga ruwa ya sha ya yi wanka to yana da wannan kuma alhali ya tsufa dabara ya kare sai wannan gonan alhali wadda ko zuriyatun yana da zuriya ma'ana ya'ya zuwa ya rauna na auladun sirarun ya'ya kanana layaka zuruna alayhi ba su da iko a kan shi ana cikin haka yana cikin natsuwa saboda ga wannan gona duk sanda ya tashi yana kallon gonan ya je ya ci ya sayar ya kawo gida a haka nan ba a saba wuri tsarin a ce iska mai tsanani guguwa ta same shi rihun shadidun iska mai tsanani fi hinarun a cikin iskan kuma akwai wuta ba a haraka ta kona gonan kaga dai ya rasa ta faƙadaha a haujen ma kana ilaiha ya rasa ta lokacin da ya fi kowane lokaci bukatanta wa baƙiya zai zamo huwa shi wa auladu da 'ya'yansa ajazatan shi gashi ya tsufa 'ya'yan kuma ƙanana to abin da zai koma za su zamo da shi da 'ya'yan da su zama kwarab mutahayyiri ne masu ɗimuwa lahilata lahum ba dabara gare su wannan kwatanci haza tamsilin misali ne na bakatul mura'i na shirwan mai riya wal mani da mai guri mai gori fi zahabi ma a cikin tafiyansu wa adam na fi da rashin amfanin ta a waje ma ya kono ilaiha mafi bukatuwan abin da yake kasance a gare ta a lahira wal istifhamu da ya ce auya waddun nan yake so ya maka magana shin ɗayan ku zai guri ai kaga istifhamu ne bi ma'ana fi ma'ana ai ba mai gurin haka ya same shi wani muna abbasin abdullahi dan abbas ya ce kuwa shi wannan misali ne na rajulun ga wani mutum amila bi da'ati yayi aiki mai yawa na da'a sun mafi salahu shaidanu sannan aka aiko shaidan gare shi fa amila sai ya aikata sabbin ma'asi da sabon Allah hatta akhraka amal umar ya kona ayyukansa gaba daya to shi ma misalin sake ne fa zalika kakanan kama bunyina ma zikira kamar yadda aka bayyana muku abin da aka ambata yi bayyinin laku malakul ayati Allah yana bayyana muku ayoyi la'allakun ta tafakkaru na ko kwa lura ba ta tabiru na ku lura wannan ya gama ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani an fi komin ɗayi ba ta ma'allakana kun lallai ku ciyar da zakka ku ciyar ai zanku ku ba da zakka min ɗayi ba ta daga daɗaɗa ma ka sabtun abin da ko ka sabi min albanin dukiya in za ka ba da zakka ka ba da kyakkyawa Allah za ka yi mawa wa min dai ba ta ma a kada jina lakum daga dada dan abin da muka fitar maku min al'alli daga ƙasa min alhubi min yayin itace wa simari da yayin itace wala ta tayammamu kar ku yi nufin alhabisa arradiya kaskantacce minhu daga reshin an ce na Allah ne ka ɗebi mummuna ka bayar Allah ba ya son mummuna lallai kar ku ɗauki kaskantattu ku bayar ku ba da kyawawa haimin almazkuri daga abin ambatotun mai kuna da kuke ciyar da shi fi zakati a cikin zakka halin min rami na ta yamu walattun bi ahirihi sannan irin waɗannan abubuwan da kuke bayar wa inda ku ne aka ci bashin ku aka maida muku da irin wannan ba za ku karɓa ba to sai ku ba Allah irin shi kuma a alhadisi mummuna da waɗitun mummuna an ba ku shi fi haƙiƙin a cikin haƙƙinku ku ba za ku karba ba illa an tukumilu sai kun ransa ido ma'ana kun yafi bi tasawuli da sawakewa wa kallil masari da ransa idanu to abinda ko ba za ku karba ba to ya cancanta kenan ku ba Allah fa kai wa tuwadduna min haqqallahi ya za ku ba da haƙƙin Allah da gare shi wa alamu kusancewa ko da Allah ya ce ku bayar ba bukata bane ya Allah cewa Allah ganiyin mawadaci ne an na bukatun kamarin ciyarwa ku hamirin mahamudun abin godewa ala kulli halin misa ko na hali al-shaidan wannan kenan to ku yadda ku bi shaidan al-shaidan ya hidu kuma al-faqara shi shaidan kullum yana muku alkawarin talauci ne ma'ana tsoratar da ku duk sanda zaka diba ka ba sai shaidan ce duka zaka talauta kai buhu goma an ce kawo daya shaidan ba zai nuna maka taran naka ne ba sai nuna maka ɗayan duka zai tafi ka tara zakka ce duka to abin da ce dan kenan in sadakatun idan in ta sadakatun idan kun yi sadaka sai ga ai kudin zai kare watum su ko sai su kame waya marakun yana horon ku bil fasha da alfasha alfasha anan albuhul rowa wa man zakati da hanin zakka wallahu yahidukum magfiratan Allah yana muku alkawari alal infaqi bisa ciyar wannan magfiratan gafara minu da gare shi zunubikun ga zunubanku wa falalan da falala rizkan arziki khalafan mai minu da gare shi duk sanda ka bayar Allah ce zai baka wanda Allah sallallahu alaihi ce inna li shaytani limmatin shaytan yana da wani tulluwa akan mutum yana ce yau ne dan adam ya kai dan adam ka kiyaye fa in ya kama sai ya ninga nisan ta mutum ga alkhairi ya kawo su zuwa sharri to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to shi dan ba abin da yake muku kenan Allah kuma ya yi muku alkawari idan kun bayar zai mayar muku sannan wannan duka ba ka ba ka samu daraja wurin shi an ce yadul ya khairun min yadul subla hannun sama ya fi na ƙasa ma'ana hannun sama mai bayarwa hannun ƙasa mai kyauta hikimar Allah ne duk girman mutum in za ka ba shi kuɗi to ka hannun shi na ƙasa naka na sama a wannan lokacin da yana saman ka to kaga ka samu daraja a wurin shi ka samu mutunci ka biya dan Allah ya baka lada ga mai da Allah zai baka wallahu wasi'un falluhu Allah mai yaron falala ne alimun masani bil munfiqin mai siyarwa yiwotil hikimata man ya sha'u Allah yana ba da hikima al'ilman nafiya ilimi mai amfani almuwaddiyata wanda yake kai mutum al'abadiyata na har ana almuwaddi mai kai shi illa amali zuwa aiki an ce alhikimatu a nan to shi ne ilimi ake cewa shi ake nufi da Allah yiwotil hikimata man ya sha'u an ce kuma alkur'ani shi ne ma ya zakaru man yota hikimata wanda aka bashi hikima lalle bakal oti hakika an bashi a khairan alkhairi kasiran mai yawa limasirihi saboda makomansa ila sa'adati abadiyyati zuwa dadin kai na har abada wama ya zakaru amma ba mai wa asuwa fi riga mutayi fil asali asalin sa ya tazakkaru ne aka ce ya zakaru yadda ibe ke asuwa illa ulul albabi sai ma abota hankula shi sa manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa la hasada illa fi isnaini ba illa hasada ya halatta sai a wuri biyu hasada ma'anansa ka ga wani abu da wani abu a wajen mutum kai gurin dama kai ne dama ba shi ya samu ba to a wuri biyu an halatta ya ce la hasada illa fi isnaini rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fasalladahu ya saki hannunsa ala halakati bisa kashe kudin fil khairi a cikin alkhairi to wannan kai masa hasada ma'ana kace da ni Allah ya ba wannan kudin nayi wannan ya halatta da mutumin da Allah ya ba su hikima yana hukunci da ita yana sanar da mutane shi ma idan ka kai wannan hasada wannan babu babu babu komi to Allah subhanahu wataala kuma yana cewa makar utiya kaseeran ma zakaru illa ulul albabi ulul albabi din nan sune ilimin da zai kai ka zuwa aiki da shi shine idan lam idza lam yazid ilmul fata qalbuhu hudan wa sayyartahu adlan wa ahlaquhu wa sana fa bashiru anna Allah awlahu nikmatan linakallim biha min kulli min abadan wa sana wai idan ilimin mutum bai kara masa shiriya a zuciyarsa ba kuma ɗabi'ansa bai zama na adalci ba ilimi bai sa ɗabi'unsa ya zama mai kyau ba to ka yi masa bushara cewa Allah ba ilimi ya bashi ba na azaba ne sau da ka ilimin nafi shi ne wanda yake kai mutum zuwa aiki da ilimin shi idan ka yi aiki da ilimin ka sai Allah ya baka ilimin da baka sani ba kuma amila bai ma alima alim awrasahu Allah ilma malami alam duk wanda ya aiki da abin da ya sani to Allah zai bashi ilimin da bai sani ba to idan ko bai aikin ba sai a ce wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabl ubad wasan malamin da bai aiki da iliminsa ba a layin rashi ake fara kai shi azaba kamin a kai masu bautan gonki saboda Allah zai ce ai kai ka sanni su wadancan sun ce ba sanni ba kai da ka ce ka sanni me ya kawo haka to shine ala kulli halin Allah ya ce kaga irin waɗannan maganganu da ake gaya maka nan gaya maka irin ciyarwar mutanen kirki da irin ciyarwar mutanen banza da abin da ce dan ya kai gaya maka da abin da aka tanada maka wa ma ya zakaru ila ulul albab duk waɗannan maganganu ba mu ya zuwa sai ma wata hankali wa ma an bakatun abin da kuka ciyar min na bakatin na ciyarwa a daitun kuka bayar min zakatin na zakka aw sadaqatin ko sadaka aw nazartun ko kuka yi bakace min nazarin na bakace fa faitun bi kuka cika da shi fa inna allaha allah yujazikum lallai yana ya'lamu ya san shi ya alamu ya san shi fa ijazi kun yi muku sakayya alaihi akan sa shi ba ka ce wani abu ne wanda kake dora makanka ba dora maka ba nan da ka dora makanka ya zama wajibi to shi ana son shi a cikin musulunci ka na dora makauna zan yi kaza na daura maka na zan ba da kaza a harka kaza to matukan kai niyan Allah zai baka dama kai to shi ne Allah ya ce duk abin da kuka yi baka ce kuka cika to Allah fa ya san shi zai kuma sakayya a cikin sa wa malin zalimi na minan tsarin mataimaka ba shi ga an zalimai biman in zakati da hannun zakka a wani nazari ko rashin cika bakacin nan a wabi wani inin baki bi gairi muhalli ko ko a sun ciyar amma ba a muhallinsa ba fi ma'asin lahi a wurin sabon Allah ciyarwa saboda wani abu na gasa haka je ka bayar ko ra'ayi wani abu wannan Allah ya ce wannan ba ciyarwa ba ne na in tubdu sadakati idan kun bayyana sadaka ayin nawafil na filfili fa ni'imma fa ni'ima ma ne fa ni'ima ma ne aka ce ni'imma sai aka yi irgamin ma din a cikin ma shi ya kawo shaidan fa ni'imma hi ni'ima ma hi ma dalla ita ai ni'ima na shayin ibda'uha bayyanar da ita wa in tuqfuwa idan kuka boye ta wa tutu hal fuqara kuka ba fakirai fa wa khairul lakum ya fi maku min ibda'iha daga bayyanar da ita wa ita'iha da ba da ita al'aganiya wa mawadata wato wannan sadakan nafila kenan ya halatta kai sadakar nafila wato sadaka dai wannan ba na zakka ba wanda ba na zakka ba ya halatta kai a sarari ya halatta kai a boye amma Allah ce in ka boye yafi kawai musun ka san yana cikin wani hali sai ka dan dunkule dubu daya haka da ka zo kai musafaha sai ka sake mishi to a fuskan shi za a gane an yi wani abu za ga yana dan dunkule hannun nan yana dan dariya haka to Allah ya ce to madalla da wannan sadaka ka gama za a ce ka gore wato in ka bayyana din ma yafi shi ne cewa in to ba wato don fa wa khairun yin haka yafi ko ko kana zaune wani na ji ana banin bai da abinci ka dunkule ka kai masa kamar halin da ake ciki kenan ko ko to wannan ya ce in kun bayyana yayi daidai amma in kun boye yafi saboda gudun kar a ce kuna goyi amma sadaqatul fadl amma sadakan farilla shine zakka fal'afiradu abin da ya fi zaharuwa bayyanar da ita don mai likuta dabihi don a koyi da shi don mai zaka za ga Allah na kiyaye dukiyarsa to idan mutum yana zaka aka ka komi nasa na ci gaba to zai sa wani akan hanya na wala na layu ta hama don kar a tuhumce shi da cewa bai ba da zaka wa ita uwa ba da ita ga fakirai mutu ayyanun abin ayyanawa ne wa yi kafir Allah zai kankare bil yayi wa bin nuni ko nukaffiyar majzumin bil harfi ala mahalli ko kuwa nukaffiru marfuwan sai an istinabi za mu kankare an kun gabarin ku min sai atikun daga sashin manyan kananan zunuban ku domin shi da ya ce min sai atikun ba dukkan sai a bane akwai zunubin da tuba ke kankare shi akwai zunubin da kananan zunubai to lallai sadaka yana kankare su shine idan kana son Allah ya gafarta maka kananan zunuban to nisanci manya-manya to idan ka nisanci manya-manyan zunuban sai Allah ya gode maka sai kananan ma ya yafe maka amma an ka dinga tafka manyan Allah ya ce to ba ban da su ban da su yawa shine Allah ya ce bin sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne ma ta'maluna khabir masani ne da abin da kuke aikatawa alimun masani bi badinihi da badininsa ka zahiri kaman bayyana ne la khafa alai shay'un wani abu bai buya minu da gare shi walamma mana sallallahu alaihi wasallam min sadaki na to nan ne mahadin wancan ne wannan nasuwin kenan alhamdulillah
ke san kuma owaisar kayan da ake so a dan maimaita ke san owaisar
owaisar karani waisul karani to kana tambaya kan kissan waisul karani waisul karani wani bawan Allah ne bai ga annabi Muhammadu ba amma dai annabi ya ba da labarinsa turana yana ce ma sabansa iza laqitum uwaisan alqaraniya faqra'uhu min salama idan kun gamu da waisul karani ku ce ni annabi na ce ina gaishe shi to sai suka tambaya annabi wane ne waisul karani gashi dukkan musa bai ba mu san shi ba sai ce ai wani babban mutum ne wajen Allah da zai ce Allah ya bashi ceton mutanen ƙasansa mudara Allah zai bashi cetonsa saboda darajarsa da girmansa wajen Allah ya rasu ina za mu game da shi ceto yana boye kai baya so a san shi idan zai zo haji in kun je haji ku tambaye shi za ku same shi a cikin raƙumma wanda ya koro da ya koro raƙumma ana biyan shi lada za ku same shi yana nafila ku ce ina gaishe shi to sabon mazala suka zo makka a ciki hadisai na umar sai suna tambayi ina mutanen karana aka ce ga su ko kun san wani ana ce mashi wais al-qarani suka ce mun ko san shi an ce ya zo aka ce ya zo ina yake a yana cikin raƙuma yana kiwo to shine sai na umar ya je ya same shi da ya gane sosai ta sallah ya yankewa ta sallah ya yankewa sai na umar ya kama rigan shi ya ce to mun dai gane ka kai ne wais al-qarani annabi ya ce mu gaishe ka sai ce ni wane ce oisul karani su abin da yake ba su mamaki sai ce kai kuma wane ne a cikin sabon annabi ya ce ni ne umar ibn khattab sai ce to wai tambayan da nake kun kosan annabi shi to mu zaka tambaya mun san annabi mu da muke tare da shi da komi da komi da sauransu ya ce wallahi ba ku san annabi ba ya ce har abubakar ce har shi bai san annabi inuwa kuka gani hakikan annabi ba wanda ya san shi sai allah shi ne dai a takaice ya san wai so karami kaga ba sahabi ba ne waliyi ne daga ciki wanda allah ya boye shi kowane lokaci allah yana da bayi boyayyo haka nan wanda suna da wani daraja suna boye shi sai duk sun daga ga wani bawan allah da wani hali girmama shi suna yawo cikin mutane da sauransu to kaga ya zo ya boye kansa Allah yana gaya musu darajar shi a wajen Allah da zai ce ka yafe wa mutanen morale don albarka na zai yafe musu alhamdulillah na'am na kananan zanubai ai manyan zanubai kowa ya san su sata zina shan giya ƙarya annabimanci ai kaba'ira ma sun akwai littafin ma kaba'ira ko wanda suka zana wajen ɗari bakwai amma wanda muka san shi dai gunduma gunduma ɗin kisan kai shan giya ƙarya sata ƙazafi annabimanci duk waɗannan manya-manyan zanubai ne da irinsu irinsu wanda kai kasan ka riga kasan su amma kanana kananan akwai abin da ya fi karfinka akwai zunubin da yanzu ya fi karfinka dole ka yi ya fi karfinka me ya fi karfinka an ce ka rinza ido kanka kalli da matan da ba naka ba kai makaho ne yanzu wa kullil mu'minina yaghullu min absarihinna ko ai ba za ka iya ba mata wala yabduna zinatahunna illa li bu'ulatihinna kar ku bayyana da azan ku sai ga mazaje to yanzu ga kowa suke bayyana rawa ya za ka yi irin akwai dan maganganu haka wanda za ka jefa da dan ƙarya yan ƙanana haka da sauransu wanda ba wanda zai tsira a cikin wannan ko ka zauna ka yi tafiyarar da ba zai amfane ka ba da sauransu to shi Allah in kana nisantar manya kana tsoron yin zina kana tsoron yin caca kana tsoron yin sata kana tsoron yin kazafi kana tsoron yin annabimanci da sauransu sai Allah ya dube ka to ai wannan mumini ne tunda duk wanda ya yi jarunta ya saba ma Allah ya san kuma ya sani wato kamar yana gaya ma Allah ka yi abin da ka ga dama na yi din ko an ce wanda ya kashe a kashe shi ka je ka kashe din wato Allah bai da abin da zai da kai kenan kaga kai manyan zunubi an ce kar kai annabi manci kai to duk waɗannan idan ka nisance su kana kiyaye ƙarya kana kiyaye cin mutuncin mutane duk abin da yake kaba'ira to yan ƙananan din nan yan dube-duben nan yan ƙarece-ƙarecen nan yan dabarar nan namu na almajirai yin an zo za a sai abu kaza wannan duk ba wanda ya fita a ciki na wakana almajiri an zo maka to malam me za a karanta sai ka faɗa an kai dan ƙari saboda shi mutumin da ya zo bai da imani ba kaman kai mashi fatiha ya Allah zai karba amma shi sai ya ji an ɗaya wani abu da yawa za a sai kaza za a sai kaza za a sai kaza waɗannan duka masha Allah
wani malami yana bayani cewa wai duk mutum da ya sallar juma'a a masallacin da ba na juma'a ba da kuma limamin da ba na juma'a ba ya je sallar juma'a ko bai da sallah to shi juma'a wa yake yin shi Allah ne ya ce ga juma'a ko annabi ya ce ko wani masallaci ya juma'a ne ko nan ma juma'a ne abin da aka ce ka duba mutasar in za a yi juma'a wasu uzunan imamu a nemi izinin sarkin musulmi za a yi jimma wa wajaba ta in mana'a ta zama wajibi in ya hana to an hana mun yi Allahu.
wa wajaba ta in mana'a wa aminu ta zama wajibi a yi jimma don an hana to gwamnati ta kulle nasu ko na angon kawai akwai wani juma'a siban wani juma'a ne wajen a tsayi da juma'a ne ake neman a tsaye a nemi sarkin musulmi ya bada ko ba wani mutumin wanda ba bai nema min juma'a ba babu wannan mutumin tun da neman juma'a bai da wani siba yadda kowa yake yadda kowa yake ko an ce an naɗa limamin juma'a gobe ka to ran da ya zo ran da ba in an ce sai limamin juma'a ran da aka zo masallaci lalura ya kama shi ba na'ibi ya yi tafiya ko in an ce sai limamin juma'a sai a bar juma'a sai an je wani liman ya gama juma'a sannan ya zo a duk wanda yake wurin zai iya hudu ba zai iya karanta bismillah kai liman ne saboda haka ba jahilci ne kawai da sauransu wannan abin da aka hana su suka hana ba Allah ya hana ba Allah ne ya ce a yi suka ce a bari to sai ka je ka samu wani masallaci wanda masallacin nan ya isa a sallan juma'a ko da mutum goma sha biyu ne aka sa wani liman yayi juma'a dindin umarnin Allah su kuma wancan ka ki ka bi umarnin su ne sai ka wannan magana ne ba na ba daidai ne ba da a ce misali ba a hana ba ne kai son zuciyanka ba wani dalili ka zo ka tara mutane a unguwan ka kai juma'a to wannan ka shiga babu juma'a amma wannan ga lalura ga dalili an hana ne kuma ba wani dalili hanawa dalilin ba mai karfi ba ba shi ma dalilin eh to ai abali ba nan ne ba muhallin shi ba masha Allah to Allah ya samu dace Allah ya dada mu da ayyukan Allah ya fi mana kurakuran kulwa sha ɗaya da wasu lahadiya ga shi لي لا في أن تكون لا كاري مشار الزمن وآمنا من آمنا من الله ولا ولا يقوله يوزهما ولا يقوله يبزهما ولا يقوله إن علينا صلاة الفاتحة قوة بقاته صلى بها مس فصلي ربك أن شأنك ربي يسر ولا تؤسر ربي يسر ولا تؤسر اللهم أنت بها وعجنا عليم وعلى قلائها قدير وهي عليك سبحانه علينا بقلائها يا أكرم الأكرمين يا أجر الأجرين يا أسرى رسولنا حول ولا